yawa masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل أنك muna ƙara gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya kaga nuna mana wannan lokaci mai albarka a ashirin ga watan Ramadan jira dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da talatin ga watan uku miladiyya dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatunmu na dausayin sunna ɓangaren littafin at-tajridus sarih na sahih bukhari tare da bin ƙarin bayani a littafin ash-sharh al-muyassar li sahih bukhari na as-sayyid Muhammad Aliyu Saboni Allah subhanahu wataala ya ji kansa da iyayenmu da malaman mu bakida ya saka masa da alkhairi ya sa mu amfana masu kallo da sauraro su amfana da abin da suke yi suke gani yau muna cikin mujallade na uku za mu koma karatunmu bayan kwana uku da muka yi muna karatun ihu hukunce-hukuncen da ya kafi yau za mu ci gaba da karatunmu shafi na ɗari da saba'in da ɗaya a mujalladi na uku na wannan littafi a durar walla ali da sharifai bukhari Ina cikin kitabul harsi wal muzara'a babu nahi an ijaratul ardi li malikiha wannan babu zai magana ne akan hani gabarin hayar ƙasa noma hayar ƙasan noma wanda ya mallake ta ce ya ba da hayarta a riƙa yin noma duk shekara za a ba shi kaza akwai gyara akwai gyaran da shari'a ta yi a kai don ana yin wani abu mai kama da haka ko to akwai ɗan gyara ne za a je da gyaran shi amma na san abu ne da ya shahara da akwai ɗan gyara shi ne za mu ji karatun yau ta zan shari'ar musulunci babu abin da wuri in aka ga ana wani abu aka ce wai ba a gane shi ba ko ba a sanya ake ba a'a ba a je wajen masana ba amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abu da ya bari shi ne bayanin wannan babi annahayu an izaratul ardi hani gabarin ba da hayar ƙasar noma akan kuɗi kaza bi maliki haga wanda ya mallake ta yace wannan ya ɗauka a to ga shawarwari ko ga abin da shari'a ta ce ina hadisin mu na dubu biyu da ɗari uku da saba'in da bakwai da ashirin da bakwai dubu biyu da ɗari uku da ashirin da bakwai an rafi ibn khadijin an karɓo daga rafi ɗan khadij radiyallahu anhu yana daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuna akthar ahlul madinati muzdara'an mu muna daga waɗanda muka fi kowa daga mutanen Madina mallakar gurin da ake noma ma'ana ƙasar noma sun mallaki ƙasar noma a Madina fiye da kowa yace kunna nukril arda bin nahiyati minha musamman li sayyidil ardi kasance muna hayar wani bangare na ƙasa da wani abu musamman da sayyidil ardi wani abu abin ambato cewa za mu baka kaza za mu karɓi gonarka za mu yi aiki da ita za mu baka kaza wannan abun zai zama famin ma yusabu zalika yana daga abin da idan in haya ɗin ana samun wannan abun tasalamul ardu kasar ta kubuta wato abin da aka samu din ko aka sa ran za a noma a same shi yayi kuma a bada abin da aka ce din wa min ma yusabu al-ardu wa yuslamu zalika ana kuma samu kasar ta kubuta ko kasar ta kamu da wani abu wai sulamu zalika kuma a bada wannan abin da aka ce za a baya din to fanuhina fanuhina sai aka hane mu gabar yin haka wa amma zahabu wal wariqu falam yakun yawma idin wannan lokacin gaskiya babu kuɗaɗe haka bugaggu na azurfa ko na dinari lokacin babu sai dai akan yanka ne cewa wani abu haka za mu ba da kaza a kan ƙasa da muka karɓa za mu noma wani lokacin sai a yi hayar sai a jeho ƙasar da aka haya ɗin za a jefa mata wani bala'i sai ya zama noman da aka yi ba a samu abin da a'a ba ba magana da albarka ba misalan an ce za a ana sa ran a noma dami dubu shi yasa za mu ba da kaza to zai iya yiwuwa sai ya zama cewa an biya kuɗin amma wannan ƙasar da aka zo noman ɗari biyar aka samu a kaga an fahimto akwai yanzu abin da ake yi din cewa duk gona za ka karɓi hayarta a kaza kana da tabbas cewa abin da ake sare za samu ba yake da tabbas lamari na Allah lamari na Allah zai iya yiwuwa a samu adadin zai iya yiwuwa ba za a samu adadin ba amma kai kuɗin da ka ce za ka bayar shi ne ƙasa ba dole ka bace kuɗin su in ma ba ba tun kafin a noma ba in dai an riga an zana cewa za a bayar ko bayan an noma ko ka samu ko baka shi ba shi ba kuɗin ka bace kuɗin sa to shi yasa akwai garari a ciki wani kenan za ka ce kar mu kar mu ci gaba da irin wannan hayar kasan noma za a bada kaza za a yi noma akwai danja ya gashi ai shi ne lafi to da ka ba a yarda da wannan ba da shari'a ta yarda kurum zan karɓi gonarka zan ɗan bada shi yasa masu hankali daga su masu ƙasa ƙasa ɗin noma ɗin ai da yawa musamman ma rabiu nan gabas ai ba hayar ake cewa an karba ba madalla ai goron gona ake cewa shi ko goron gona ba a yanke dubu kaza dami kaza kowa yau a goron gona ba a yanke kaza za a bayar shi ko ba ya yanke kaza za a bayar haka ke amma cewa kamar yadda ya dace yanzu a wasu ɓangarori irin ɓangarorin guraren noman ranar nan su wannan ba goron gona ake karɓa ba haya ake karɓa sosai so da haka wannan karatun mutanen kura su ji mutanen yawwa daga nan su ima wasu dinnan yankin nan duk da wasu jihohi inda ake noma sosai to su ji wannan karatun sai dai a karɓi goron gona amma ba a karɓi hayar ƙasar gona ba saboda ba ka da tabbas wannan ekar abin da ake cewa ana samu a ciki kana da tabbas in ka karɓi hayar akan kuɗi kaza kana da tabbas za a samu dami dami kaza din kana tabbas za a samu buhu kaza din zai yi wa ɗoro wa ƙasar wani waba'i a yi shukar amma ba bayani zai iya wa shukar ga ta an ganta ta fito garau alkamar shinkafar an ganta amma kuma Allah cikin ikonsa daidai wani lokaci kurum Allah ya jefo mata wani abu za ka ce ba za ka ba da kudin hayar ba ne? a tuna da yawa shi ba nake so mu ji dala-dala a abu ko da ka a karɓi goron gona shi goron gona kuwa kai ba za ka ce kaza ba ba a yankewa abinda Allah ya bayar da abatta ba a yi amfani ba gara a karɓi ɗan wani abu ɗin kai kuma ka je ka yi abin da Allah ya baka Allah ya sa albarka mu ma abin da muka karɓa Allah ya sa masa albarka shi ne goron gona amma hayar gonar da za a yi noma ƙarara akan kuɗi kaza a akwai danjar akwai gurare yanzu sharwal alfal da ya ce muddar'an yace ai kunna akthar ahli madina yaji abu rafi'in mu ne mafi yawan mutanen madina zar'an ayin noma ai ashabu zar ashabu zar'in mu muka fi kowa yawan noma nukurin arda muna karɓar hayar ƙasa na ka ce al'arda ana ana nufin gona nu'ajjiru qarfan min al-ardi li malikiha muna karbar hayar wani bangare na kasa ta noma ga mawallakinta abbar anhu bi sayyid as-sayyid anhu ibn malik mamallakin gonar wara da malika yana nufin mamallakin gonar amin ma yusabu zalika ay fa ahyanan yusabu ba'd az-zabi bi talabi wani lokacin in mun karɓi gonar sai a tsora wa wani sashi na ita gonar bala'i na asara wa yuslimu ba'dul ardi minha sashi ya kubuta idan ka karɓi hirka goma a matsayin haya saboda ana sa ran za a samu adadin buhu kaɗan to da ka biya kuɗin da aka za sai rabin ƙasar rabin hirka goma hirka biyar kenan sai aka ɗoro wa ƙasar bala'i na rashin karɓar shukar ko amfanin gonar rabi ne ya yi a ga akwai garari a ciki an fahimci wannan ko yawwa shi ne sashi a ɗora masa bala'i sashi kuma ya zama ya samu amfani fanuhina sai aka hane mu ai fanahana sallallahu alaihi wasallam an hadal ikra'i sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu irin wannan karbar hayar li'alla yuzlamu malikul ardi dan kar a zalunci mamallakin kasar aw muta'ajiruha ko kar a zalunci wanda ya karbi haya ayan fahimci abin ko ma yustafadu min al-hadith abin da ake fa'idantuwa da shi daga hadisin nan. Al'awwal na farko, fil hadisi an nahayu an ijaratul ardi. A cikin wannan hadisi akwai hani ga barin ba da ƙasan noma haya. Bi jiz'in minha yakhruju minha wanda za a ba da wani sashi domin a yi amfani a yi noma a ciki wa yayyudu hadisu man kana lahu ardun falyazra'aha wani hadisi ya karfafi wannan wanda yake da gona idan annabi sallallahu alaihi to ya noma ta ya shuka ta aw liyazra'aha akahu ko ya baiwa ɗan uwansa ya noma wala yukriha kar ya bada hayarta wannan karar ya fito wala yukriha kar ya ce zai bada hayar wannan gonar bisulufi da ɗaya bisa uku na kaza awin rubu'i ko ɗaya bisa hudu na kaza misalin a ce ban baka hayar gonan nan amfanin da aka samu gaba ɗaya to in ka kasa shi kashi uku to za ka ban ɗaya shi ne a matsayin ladan hayar da karɓa sai kuma kana da kashe biyu ko za ka kasa abin da aka samu kashi hudu za ka ban kashi ɗaya za ka rike kashi uku sabi tsa'ani musamman ba a ba da hayar gonar a wannan yanayin ko ba a ba da hayar gonar a matsayin in an noma za ka ba ni kwano kaza ko buhu kaza na abincin da aka noma ba a yi an yanzu wannan ya fito a fili ba ko ba da hayar ƙasar noma ba daidai ba ne sai dai a ba da gonar in ba za ka noma ba shi ɗan uwa da zai noma ya ɗan ba da goran gona shi ma ba za ka yanka masa ba shi ma ba zai yanka ba daidai gwargwadon abin da Allah ya so za akwai akwai aiki ga wani domin fahimci wannan asali abu na biyu wa fihi ya zo a cikin annahu ya juzu i'a'ul ardi liman yuzri'aha liman yuzri'aha za a iya bada kasan noma ga wanda zai noma ta ala an yakuna lahu nasibul ghayr mu'ayyanin bi qadari kaga cewa wanda ya bayar din yana da wani rabo abin da na a noma a gonar amma gayar mu'ayyanin gayar mu'ayyanin ba da an ayyana kaga za a bayar ba yau wa yajizu bi gayar mu'ayyani wa yajizu bi gayar mu'ayyani ya halatta a karɓi wani abu amma fa lallai ana nanatawa gairu mu'ayyani ka yanki ka rubu'i kamar cewa za ka bani ɗaya bisa hudu na abin da ka noma a gonar wa sulufi ko za ka bani ɗaya bisa uku na abin da aka noma a gonar mana hau zalik ko za ka ɗau rabin abin da ka noma ka bani rabi don gona ta wace ba za a haka ba amma idza zukira masalan anna lahu alf sa'in min al in an ambaci masalan cewa za a bada kwaya dubu ko kwano dubu ai tamar ko za a bada dabino kaza a hadhihi fatidatun lima fiha min al-garari wannan abin da aka ambata mataccen tsari saboda me saboda ta ce ga gona ta ana samun dubino kwano dubu goma a ciki ka ji ka noma amma da sharaɗin in kayi noman za ka ban kwano dubu na dubino haramun ana da tabbata wannan dubu goma za ka miki kaga akwai dirare ga gona ta ana samun buhu ɗari a ciki na alkama ka je ka noma amma idan ka gama noma an haɗa amfanin gona za ka ban buhu dubu dubu goma ke samu amma in ka yi noman za ka bar buhu dubu ha kaga nawa ya ɗauka shi asalin mai noman yana da buhu dubu tara an baiwa wannan buhu dubu to haramun dan ana da tabbas buhu dubu za a sami ba daidai ba ne wanda abinda wasu ke yi لأنها تفضي إلى النزاع saboda yin wannan ari na za a baka buhu kaza saboda ana samun buhu kaza a cikinta to yin hakan yufdi ila niza'i yana bayuwa zuwa jayayya yana bayuwa zuwa jayayya mai muni tsakanin mai gona da mara gona faqad la tukhrij al-ard hadha al-miqdar zai iya yiwuwa wannan gonar ba za ta fitar da wannan arziki ba saboda haka ba a yi wa yajuzu ijaratu al-ardi bi darabin والدنانير بغير خلاف ya halatta ainihin ɗan wani kuɗi da za a bayar na ‘yan dinarori ko ‘yan dirhamomi ba waɗanda aka yanke kaza ba ɗan wannan dida ake cewa goron gona ya halatta ainihin a bayar da gonar a karɓi ɗan goron gona a ji a noma ruwan wanda ya noma ne bayan an ba shi goron gona bayan an ba da goron gona to wanda ya noman kuma ruwansa ne daga kuma ya samu amfani da yawa da ya gama sarrafa amfanin gona ya komai da komai ruwansa ne ya ce wa mai gonan nan ga ƙarin muna ba ruwansa ne zai iya cewa daga tuwanan mun gama aiki mun tare kala tana nan mun tare halawa tana nan a je a ɗebi wannan halawar a yi amfani ko kalmani a shi ne ina jin ko kafin ka zauna ne ai zan ce ke nan ina jin kafin ka zauna na ce irin abin da yake faruwa a irin su su kura dama na kira ambata ne na kira ambace sunan wuri ne da amma na irin su kura irin su imawa irin su karfi irin su garin malam irin su dinnan haɗin nan cewa eka kaza za a baka hayarta a kuɗi kaza akwai danja saboda kai da za ka karɓo wannan ekocin ba kana sa ran ka samu kaza ne a cikin ta na noma ba to kana da tabbas cewa wannan abin zai samu amma ka tabbas harka ce ta Allah harka ce ta Allah zai iya yiwa ma an an shuka din alkama ta yi ga ta iya gani duk ta kai saura kirf a a tare ta Allah ya jeho mata wani abu akwai wanda ya sai tsare ba a ce kaga wannan kuɗin da aka karɓa a kowace eka dubu kaza to akwai garari a ciki saboda haka ba a yi ba daidai ba ne duk wannan da ake yi ana yi ne kurum ba a tsarin addini ba al'amura ne sun riga sun rikice mana ta wannan harka ta mu ta karatun addini ba a cika damuwa da ita ba yanzu ba mu ce ba a yi ba amma dai da yawa ba ita aka damu da ita ba abin da mutane suka tsara kurin suka ga a ciki ake za a yi business sosai sai ya zama kurin mafi yawa kurin nan aka fi tafiya amma dai kun ji karatu karara ba za a karɓi eka kaza akan kuɗi kaza duk shekara haram ba za a karɓi eka kaza cewa duk idan mun gama noma za mu baka buhu kaza kai mai gona ba za a yi sai dai wani abu wanda ba a ambaci iya adadin ba za a ba da ɗan alheri kayan da kai ma ɗan alheri za a baya goron gona dai ya da waɗanda suke da karatun wannan wannan karatun masu shi daga masu aikin gona magabata da to shi ne ina jin suka makala wannan laƙabin ɗan goron gona yawwa shi ba a yanke abin da za a bayar nan gabas ɗin nan gabas abin da ake kenan goron gona na ce gabas tun daga karfin kajerin jin tun daga zakirai har ka tafi kusan haɗeja ina cire bisan abin da ake magana kenan goron gona amma idan kai nan kudanci kudancin nan musamman inda aka yayyanka da sunan eka eka din nan yanzu ake noman damuna ko noman rani na alkama ko na shinkafa ko na sauran kayan amfanin gona din na irin su tattafe su tumatiri su albasa su sauran abubuwa da ake ko an yi yanka eka eka din nan su su ne suke maganar ba da haya to akwai danja to shi kuma wannan mai yawa za mu zo waɗannan za mu zo magana jingina nan gaba wannan dai ƙarara ijara da sunan haya a to a yi a hankali in ba ka ba sai mutum ya ce cin kamaya maya shi mai gonar da kuma shi wanda ya karɓa ɗin to da duk su biyun sun yi abin da shari'a ba ta yarda ba ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ita aka sa aka shure wannan ai tun da aka shure ta tun da aka shure wala yahillu lahu an ya fa'ala fi'lan malam da adari yace da halatta ga musulmi ba mumini an ya fa'ala fi'lan ya aikata wani aiki a rayuwarsa ba hatta ya alama hukumar Allah fi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan abu. Bai sani ba ƙarara wa ya sa'allu ulama ya je tambayi malamai. Yanzu wani lokacin ya ka bincika ya wani yanayi ne ban ce jo ba wani malamin in ma ka zo kai ba tambayar in ya san abin da zai faranta ma a ciki zai baka. Ya yi rawa gobe ya yi kala kala kala. saboda ba daidai ba ne ba ce duba kuma ba a rasa masu waɗannan sakahaye ɗin ai sai za mu ce gode malaman mangali Allah saka da alheri eh haka muka dan da alari bayan mun bayan mun sauki aka ake yi masa takara ko aka muke masa takara a arziki aka ake masa takara duk sati akalla sai yi sauka duk sati za a fara yau kullum an zo tashi akwai iyaye shafukan da za a yi gobe a dora jiba a dora gata a dora har sai an sake shi sati mai zuwa a dawo yasa alhamdulillah wasu abubuwan kamar kullum mun kamar ma mun hada tun ba mu san ma mu suwaye ba muka hada mun gode Allah to an ji wannan ko tanbihun hamun malam sabu ne ce ga wata fadakarwa ba muhimmiya ma zukira fil hadith yace abin da aka ambata a cikin hadisin min nahyin nabi sallallahu alaihi wasallama anil muzara'ati daga hannun da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi na muzara'a fa huwa mahmulun to shi abin dauka ne alama idza kanat al muzara'atu ala juz'in muayyan saboda cewa muzara'ar idan a wani yanki ne abin ayyanawa bin natijil mahsuli daga abin da za a samu a wannan gonar an yi sharda alaihi a sharɗanta a kansa annahu sai yu'khadhu ajran ajran min atasa'in masalan za za a karɓi ladan kwano ɗari ga misali sawa'an akhrajatil ardu hadha al-miqdar ƙasar ta fitar da wannan adadin aulan tukhrijuhu ko da bata fitar da wannan adadin ba hadha alladhina anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alayka saratin nizai fihi wannan ne annabi ya hana saboda yawan jayyar da za a samu a ciki an gane wanda ake nufi ko wanda muka yi magana a baya cewa za ka noma gona ta aka bani ɗaya bisa uku na abin da aka samu. Ana tabba za a samu wannan ɗaya abu? Ana tabba. Dani dubu goma ake samu a ciki. To ka je ka noma. Ma za ka bani dani dubu ɗaya. ka bani dami dubu ɗaya dubu goma ake samu to za ka bani dami dubu ɗaya wannan kai ba ruwanka kai da za ka bayar kaga kai ba ruwanka dai kurin ba wata magana dami dubu ɗaya shi yasa yanzu ya kama ka dami dubu ɗaya ana da tabbas gonar za ta bada dami dubu goma ba tabbas sai sa annabi ya hana saboda wannan za a samu jayayya da yawa tsakanin mai karɓar gonar da mai noma mai gonar da wanda zai noma gonar ya sa shari'a ta hana sai babu muzara'ati bi sha'ri wa nahwi wannan zai yi magana akan al-muzara'a za a noma gonar bishadari da sunan samun wani ɗan yanki wani hauji da makamancinsa shi na hadisa muna dubu biyu da ɗari uku da ashirin da takwas an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma barahu ya ba shi labari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amala haibara bi shaqri ma yakhruju minha min samarin ɗauzari ya sa ana yin aiki a gonaki na haibara amma da sharaɗin wani yanki na abin da za a noma sai da aka baka gonar to za ka ba da ɗan wani yanki in kayi noman za ka ba da ɗan wani yanki bai wuce dai kamar abin da aka fara ɗan gora gona amma ba a yi haddade ma ba ha kaga gonar da kake ake samun dubu goma ya cewa aka yi ɗan wani yanki za ka bayar in ka noma Allah da ikonsa za ka noma aka samu dubu goma kaga in ka kawo ɗan wani yanki za a ce a to kuma Allah da ikon ga wannan shekarar sai matsala ta faru a gonar maimakon dami dubu goma za ka zama dubu biyar to sai ka kawo dan wani yanki za a ce dan me a ga lafiya tun da wani yanki aka ce shaɗa ba yankewa aka yi ba kamar dai ka ce boran gona ku shikenan ma'ana dan kar a bar gonakin haka nan su zama saura duk da cewa samari yanzu da yawa ba sun saura ba ko ba su gari kewa kewa ɗan birni ne ba ɗaya ka san saura ko a to an gana noma ka san saura saura wanda bai sani ba shi ne wato gona ce da ana noma lafiya kalau ana noma ta sai matsala ta samu mai gona ko ta rashin lafiya da can ake ana samun matsalar ciwon kurkunu katon mutum ne manomi gonaki biyar ke barjewa duk damuna amma Allah da ikonsa sai ciwon kurkunu ya kada shi ciwon kurkunu wani abu ne da yake faruwa da a ɗan uwa na karkara saboda matsalar samun ruwa na sha lafiyayye mafi yawan gonakin ɗan gulabe da suke area wanda ake zuwa a yi waye a yi waye a yi waye to wannan ruwan shi mutane suke ɗiba suna zuwa ainihin a tulunan su ana zubawa a randuna shi ake sha gulbi to shi ne sauran mutane wai sun san gulbi A'a ba a rasa abu ga gonaki nan barzak to tsakanin wata gona da wata gona ko wata ilma a cikin katutuwan gona a samu ɗan wani yanki kamar in a gari ne nan ka ce kududdufi misali to can ba kududdufin ba sai aka samu wani yanki katon ruwa ne yake taruwa a wajen kuma in farkon damuna kuma har wata irin ƙarshen rani wannan ruwan yana nan a wannan wajen da shaki ta ɗan gulbi to kafin irin abubuwa su zo irin su rijiyar kankare irin su famfo da suka zo yanzu su rijiyar burtsatsai da suka zo yanzu su tuka-tuka da suka zo yanzu kafin wannan mafi yawan mutane a garuruwa na ƙauyuka wannan ruwan na gulbi shi ake shekara ana ɗiba shi shanu suke zuwa su sha shi awaki suke zuwa su sha shi kannuka suke sha su dabbobin dawa in dare yayi an tafi shi suke zuwa su sha a shi bucizai suke zuwa su sha ko a shi gasiyoyi suke zuwa su sha a shi beraye suke zuwa su sha duk fa kowa da kowa to kuma in rana ta yi shi mata suke zuwa da tuluna su ɗiba kuma a je a zuba a randuna shi ake sha kuma wani lokacin ma ana gonar ana noman sai a samu shi ma wani waje wanda yake dan ya zama dan kwarkwari shi ko bai kai gulbin sosai ba saboda shi ruwan yana zama ne kusan yan watanni to shi ma amma za ga shi ya kwanta gare-gare wani lokacin masu aikin noman masu aikin gonar shi suke zuwa su kore su kore su riwa su sha. Ba moɗa, ba kuna yanzu ba yalwar ruwa, shi ake kore a kore, riwa da baki hannu a sha. Shi ne ai ake ciyayewar to wanda ya gabu da gamo, to shi ne akwai ƙwayoyin cuta shi ne na kurkunu. Kurkunu ƙwayoyin cuta ne, idan aka sha ruwa da shi to shi ne ke kullowa mutum a a kafa wannan fa za a sha fama lokacin Allah da ikonsa kuma babu babu abubuwa na maganin shi kansa da waye da waye duk abubuwa ne ga sunan dai to lokacin abun bacin rai ma lokacin sai turawa ne suke zuwa da misa su ne suke zuwa ainihin daga waje suke kawo maganin wannan kurkunan to abin da nake zo na faɗa idan aka yi rashin dace ƙaton da yake noma ainihin manya-manyan gonaki guda biyar idan wannan kurkunin ya kada shi sai zama a ɗau dogon lokaci Allah da ikonsa bai samu watakila gonarsa ɗaya ma da kyan da tuɗin goshi za a haɗa a yi masa aikin gayya a yi to gonakinsa guda huɗu ko gonakinsa guda uku in ta ɗauro sai su yi shekara nawa ba a noma su ba to shi ake cewa gonakin sun zama taura sun zama taura wato kamar abin kamar kaji hausa ce a ciki kamar kuma wani ɗin larabci larabci in aka ce saura kamar daga saura ne sai ka ji kamar daga saura ne ma'ana sauran gonar da ba ka iya nomawa ba wata masu hausa za su yi mun uzuri na fitar da wannan wato sauran gonar da baka iya nomawa ba ita ce ta saura da irin wannan sai ga ainihin to maimakon wai a bar gonar ta zama saura ɗin ko gonakin ga guda biyu ko uku maimakon su zama saura ɗin a cikin biyar ɗaya kake iya nomawa to wannan biyun ko uku maimakon a bar su zama saura kurin to shine sai a baiwa wani a ce ya je ya noma amma ya ba da goran gona to goron gonan nan ko wasu ‘yan dirahimai ne, ko wasu ‘yan dinarori ne, ko wasu ‘yan kwanuka ne na noma. Sharaɗi dai kar a yanke, in dai ba a yanke ba, lirorin da za a bayar, ba a yanke dirhamomin da za a bayar ba, ba a yanke dalolin da za a bayar ba, ko ba a yanke gonguna ko dammunan da za a bayar ba. Ya halatta ka ba shi ya noma. ina fata an fahimci wannan da ina fatan yan mutanen garuruwan da muka ambata su ji karatun nan e ba da hayar eka kaza a shekara kuskure akan kuɗi kaza ba daidai ba ne e shari'a ba ta yadda ba amma amala ala shakari an amala khibra bi shakari ma yakhruju min hamin samarin aw dhal'i wurin yanki na abin da aka noma wurin yanki na kayan amfanin gonar fa kana yubi azwajahu bi ata wusqin ta kasance yana bayar matansa wusqi ɗari kuma nuna wusqa tamri wusqi na dabino tamanin wa ishiruna wusqa sha'iri da sha'iri wusqi ashirin faka sama umaru haibara sai umar ya raba gonakin haibara fa khayyara azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam sai bai wa matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin sa sai ba su zaɓi sai ba su zaɓi an yuqti'a lahunna min al-ma'i wal ardi cewa ya yanka musu wani bangare na ruwa da kuma bangaren ƙasa ta noma ayyu mudilahunna ko ya zartar da abin da ake yi musu na karɓo goron gona an gane ko abin da ake yi na karɓo goron gona ko a zartar da wannan famin hunna man ikhtara al-arda akwai wacce ta zabi kasar a bata kasarta famin hunna man ikhtara al-wusta ko da suka nemi a ci gaba da kawo musu gora gona mutanen tsarin sun jira lawana ikhtara al-arda sai da Aisha ta gona ta ce so gona ta take so dan wa kun ji waɗannan karatuka ko wato akwai aiki akwai aiki kuma yanzu ga shi wannan karatu na mu duba a damu da shi ba ba damu da shi ba ba shi ne a gaba yanzu ya karɓi waɗannan abubuwan ana sa ana neman kuɗi ba ya zai zauna mu wanda ake kallo ganin mu ake ko ba mu da aikin yi da ya zama muka nace sai yi wannan karatu masu zuwa sauraro to aikata da shi sa abubuwan suke ta nesa nesa nesa hijirtar ta fita na wannan karatun da za ka tara wasu manoman ma ka kawo musu wannan a daga tawa da wannan ai a daga tawa da wannan ai ai ai da ke da wannan yanzu an yi zamani ya zo a daga tawa da za ka za ka wala sai a nemi a shure wannan nan na su gari yanzu da za ka kai wannan karatun eh ai ka kai wannan karatun ka ce lalle sai an yaki da shi ai fa ba tawar ba kadan bace wallahi wallahi haka ai sai addu'a sai da abin da zaka bayar wato sai ka fara bada kudin takalmi sai ka bada kudin takalmi tukuna sannan kuma za a je a karɓo wani shi ma kudin takalmi sai an yanki kaji kaji hawa hawa kudin takalman ma sai an yanke ko wanda fa zai ma jagora ka je inda zaka samu ma gona ta hai sannan kuma a je a yi magana hayar to dan ga abin da shari'a ta ajiye mun je da al'amura su da kuma fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya taimake addinin mu amma dai lamari ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi da ake zato to ai mu da shi ne muke amfani da hanyar sadarwa yanzu ta zamani inda rabo yanzu wannan karatun sai mutum dubu ashirin su gani saboda haka ai kaga mu dai mun mun saki namu maimakon mu ta kwana da littafan haka nan ana bacci ana tashi da su a gefe to dai mun karanta kuma alhamdulillah waɗanda suka ji sun ji kuma mun watsa duniya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya taimaki masu kallo da sauraron a wajen amfani da abin da ainihin aka ji aka gani din shi yasa alhamdulillah za mu tsaya wannan hadisi ne insha Allah gobe mun zo akan sa za mu dora a wajen sharhinsa da fitar da abin da ya koyan na wannan gonaki na haibara gonakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda da annabi yake yi da yadda kuma sayyidi umar ya zo yake yi da yadda mata suka ya ba su zaɓi da yadda suka zaɓa Allah ya dagobe mun zo za mu ƙara sharhi a kai yadda za a ƙara fito da abubuwan Allah ya taimake mu ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق واختاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والمقدار العظيم وانا ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.